إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فإن التوحيد أول واجب وأوجب عبادة كتبها الله على عباده من الإنس والجن وأعظم طاعة وأجل حسنة وأفضل قربة فمن حققه في دنياه ومات عليه فقد ضمن الجنة والتوحيد أيها الناس هو إفراد الله وحده بجميع العبادات فلا تصلي ولا تصم ولا تحج ولا تذبح ولا تنذر إلا لله ولا تطف إلا, إلا له وأين يكون طوافك هذا؟ إنه حول الكعبة المعظمة المشرفة لا حول قبر أحد من الخلق وضريحه ولا تتوجه بعبادة الدعاء وتصرفها إلا إليه وحده فتستغيث به وحده وتستعيذ به وحده وتطلب المدد والعون والنصرة منه وحده وتسأله وحده تفريج الكرب وإزالتها ولا تطلب شفاعة أحد لك يوم القيامة إلا منه سبحانه وتعالى ولا تدع بجلب أي نفع أو دفع أي ضر إلا إياه فطلب الإعانة والإغاثة والإعاذة والمدد والتفريج والنصرة والشفاء والشفاعة وإزالة الهموم وقضاء الحوائج ودفع الضر دعاء والدعاء إبادة والعبادة حق لله وحده لا تصرف لا تصرف إلا إليه سبحانه فهو الذي قضى بذلك وحكم به على جميع عباده فقال سبحانه في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال في سورة يوسف إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم فمن صرف جميع عباداته لله وحده فهو موحد لربه ومن أهل التوحيد الذين هم أهل الجنة الخالدين فيها أبدا وإن الشرك أيها الناس أشد محرم حرمه الله على عباده وأعظم سيئة وأكبر ذنب وأشنع معصية وأقبح خطيئة ومن وقع فيه ومات ولم يتب منه فقد مات مشركا كافرا وكان من أهل النار الخالدين فيها أبدا عباد الله وإن من أكثر صور الشرك المنتشرة بين الناس في الماضي والحاضر صرف عبادة الدعاء للملائكة أو الأنبياء والرسل أو الأولياء والشيوخ والصالحين فهذا يصرفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعوه قائلا يا رسول الله فرج عني يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة وذلك يصرفها للبدوي فيدعوه قائلا مدد يا بدوي يعني أمدنا بالعون والنصر والنصرة وما نحتاج إليه وآخر يصرفها للجيلاني فيقول في دعائه له أغثني يا جيلاني وآخر يصرفها للتجاني وإنياس فيدعوهما عند نزول المصيبة وآخر يصرفها للحسين فيقول اشفع فيقول اشفعني يا حسين وهذا يصرفها لشيخ عثمان بن فودي فيقول فيقول اسقنا يا شيخ وقد نهى الله عز وجل وزجر جميع العباد عن صرف عبادة الدعاء لغيره فقال سبحانه في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تدعوا معه أي أحد لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا شيخا ولا غيرهم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيان عقوبة ومآل من مات وهو يدعو مع الله غيره قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري أيها المسلمون إن أكثر من يؤمن بالله تعالى من الناس وأنه ربهم وخالقهم ورازقهم والمالك لكل شيء والمتصرف فيه بما يريد والقائم على كل نفس والمحيي والمميت لكل أحد يقعون في الشرك بالله سبحانه فيصرفون بعد عباد بعض عباداتهم فيصرفون بعض عباداتهم لغير ربهم حيث قال الله عز وجل في تبيين هذا الأمر لنا في ختام سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون نعم هو مع هذا الإيمان بالله ليس بموحد ولا من الموحدين بل مشرك ومن المشركين لماذا؟ لأنه قد أشرك المخلوقين مع الله في عباداته لربه وبعضها لغيره يصرفها لله وللمسيح ولمريم عليهما السلام أو لله والملائكة عليهم السلام أو لله وبعض الصحابة رضي الله عنهم أو لله وبعض الأولياء والصالحين أو لله والجن أو لله والأصنام أو لله والكواكب أيها المسلمون إذا عرف العبد الشرك بالله وأنه يحصل بصرف ولو عبادة واحدة لغير الله حتى لو صرفت لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو صالح وعرف خطوة وعرف خطورة الشرك وأن الله لا يغفره لمن مات ولم يتب منه وأنه يخرج فاعله من الإسلام إلى الكفر ويجعله من أهل النار الخالدين فيها أبدا وعرف كثرة الواقعين في الشرك من الناس على مر العصور ومختلف البلدان وأنه قد وقع فيه الصغار الصغار والكبار والرجال والنساء والعقلاء والأذكياء والمتعلمون الماهرون بالقراءة والكتابة الحاصلون على أعلى على أعلى الشهادات والأميون الجاهلون بالقراءة والكتابة زاد خوفه من الشرك فخاف على نفسه أن تقع فيه وأن ينتقل بسببه من طهارة التوحيد وجماله إلى نجاسة الشرك وخبثه وأن يصبح مشركا بعد أن كان موحدا وأن يتبدل عبادة رب العباد بعبادة العباد فكيف لا يخاف من الشرك على نفسه وقد خافه من هو أعلى منه مقاما في التوحيد وشهد الله له بتحقيقه والأسوة فيه والدعوة إليه وتحمل الأذية في سبيله ومصارمة مخالفي مخالفيه وبغضهم حتى ولو كانوا من أهله الأقربين وقومه وبرأه من الشرك وأنه لم يكن من المشركين ألا وهو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الله إبراهيم عليه السلام حيث خاف على نفسه وعلى بنيه من الوقوع في الشرك بصرف العبادة لغير ربهم فدعا الله بالسلامة منه وله له ولهم فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس أيها المسلمون إن أعظم إن أعظم نعم الله على عباده في حياتهم الدنيا إن أعظم نعم الله على عباده في حياتهم الدنيا هي تسليمه من لهم من الشرك هي تسليمه لهم من الشرك به في عبادته وجعلهم من أهل التوحيد الذين لا يصرفون العبادة إلا لله ربهم سبحانه وقد حصلت هذه النعمة الجليلة لأعداد كثيرة من الناس على مر العصور وعلى مختلف الأقطار حيث أكرمهم ربهم فعرفهم وبصرهم بالشرك بالشرك وخطره وقبحه وجنبهم إياه وصرفهم عنه وكرهه إلى قلوبهم ولم تحصل لهم عن استحقاق وذكاء بل بفضل ربهم وتفضله عليهم ورحمته بهم ولهذا رد نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام التفضل بهذه النعمة عليه وعلى آبائه وعلى الناس إلى ربه سبحانه وحده فقال فقال للسجينيين فقال للسجينيين معه فقال للسجينيين معه يؤمنون بالله فقال للسجينيين معه ممتنا لربه وشاكرا ومعترفا له بالفضل إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون عباد الله إن فضائل وبركات وخيرات اجتناب الشرك بالله في عبادته كثيرة عظيمة جدا وإن السعيد لمن عرفها فشكر ربه عليها وسعى في أن يكون من أهلها المكرمين بها فمن هذه الفضائل أيها المسلمون أولا أن من مات وهو لا يشرك مع الله أحدا في عبادته فهو من أهل الجنة الخالدين فيها أبدا حتى ولو زل فوقعت منه ذنوب كبار وسيئات عظام وآثام شداد لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم قلت وإن شرب الخمر قال نعم وإن شرب الخمر متفق عليه ومن هذه الفضائل أيها المسلمون أن من مات وهو لا يشرك مع الله أحدا في عبادته فإنه ترجى له المغفرة العظيمة وإن كثرت خطاياه وتزايدت آثامه وتعددت معاصيه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ومن تلكم الفضائل أيها الموحدون أن من مات وهو لا يشرك مع الله شيئا في عبادته فقد حقق الشرط الذي تنال به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذ لا ينالها إلا من مات وهو لا يشرك مع الله أحدا في عبادته ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا جعلنا الله وإياكم ممن تناله هذه الشفاعة العظمى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن من فضائل التوحيد بالله أن الله يقبل الشفاعة ودعاء المصلين الأربعين على الميت المسلم إذا كانوا ممن لا يشرك مع الله أحدا في عبادته لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ومن هذه الفضائل جلب الخيرات العظيمة ودفع الشرور الكثيرة والكبيرة عن العبد وآل بيته حيث صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال والذي لا إله غيره ما أصبح عند آل عبد الله شيء يرجون أن يعطيهم الله به خيرا أو يدفع عنهم سوءا إلا أن الله قد علم أن عبد الله لا يشرك بالله شيئا ومن فضائل التوحيد عباد الله أن من مات لا يشرك بالله شيئا فله البشرى العظيمة من الله حيث قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد وهذه البشرى قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن هذه الفضائل أيها الموحدون حصول الأمن في الدنيا لأهل التوحيد الذين حافظوا على توحيدهم إلى الممات فلم يلبسوه ويدنسوه بظلم فيعملوا من نزول العقوبات التي نزلت بمن كان قبلهم من الأمم بسبب اجتنابهم الشرك في عبادة الله ويأمنون في بلدانهم على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى أموالهم وفي أسفارهم وإقامتهم من تسلط الأعداء وشرورهم ومكائدهم وتأمن قلوبهم من المخاوف والأفزاع والتقلبات لأنها متعلقة بالله ربها متوكلة عليه لا ترجو ولا تخشى أحدا سواه حيث قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف والشرك والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف أنواع مسلمي ودبر متيو daga wannan masallaci mai albarka masjidul imami bukhari rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar rauda kwatas a nan cikin garin bauchi a wannan rana ta juma'a a yau muna 24 ga watan jumadal ula hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 14 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya hudubar mu ta yau tana magana ne akan tauhidi wadda muka yi mata take da cewa mu koma zuwa ga tauhidi ya ku yanwa musulmai ku sani cewa lallai tauhidi kadaita Allah da bauta shine mafi girman wajibi da Allah ya wajabta ma bayinsa kuma ita ce mafi girman ibada da Allah ta'ala ya rubuta ma bayinsa mutane da aljanu ita ce mafi girman biyayyen da bawa zai ma Allah ita ce mafi girman ayyukan alherin da mutum zai yi sannan kuma tauhidi shine mafi mafi girman aikin da mutum zai yi domin samun kusanci zuwa ga Allah duk wanda ya tabbatar da tauhidi a rayuwarsa ta duniya ya tsare ta ya kula da tauhidi kuma ya mutu akan tauhidi to babu shakka Allah ya mishi lamunin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi lamunin shiga aljanna menene tauhidi ya ku bayin Allah tauhidi shine kadaita Allah da dukkan nau'ukan bauta ma'ana duk wani abin da aka ce wannan sunan shi ibada ne wannan sunan shi bauta ne ya zamana ka kadaita shi ka tsarkake shi ga Allah shi kadai baka yi ma Allah tarayya da wani a cikin wannan ba ya zamana wani Allah bayi da kaso a cikin duk abin da aka ce ibada ne da zai fito daga wajenka duk abin da aka ce ibada ne da zaka yi ya zamana ka taskance shi ma ubangijinka wa mahaliccinka shi kadai ba tare da ka hada shi da kowa ba wannan shine tauhidi wannan shine mafi girman ibada wannan shine mafi girman aikin alheri shine mafi girman aikin kirkin da zaka yi duk wani kirkin da kai ma Allah in dai kai ma Allah shirka a wajen Allah baka da kirki duk abin da kai ma Allah in dai ka hada Allah da wani wajen bauta ka kira al ka kira Allah ka kira wani ka bauta ma Allah ka bauta ma wani ka roki Allah ka roki wani to a wajen Allah mutumin banza ne kai lamba daya saboda kayi ma Allah tarayya kayi ma Allah shirka Allah kuma baya son tarayya Allah baya son shirka saboda ka karka yi sallah ko kai azumi ko kai aikin hajji ko kai yanka ko kai bakance ko kai dawafi in ba ma Allah ba a ina ne ma za a je kai dawafin zaka je kai dawafi ne a kusa da ɗakin Allah mai alfarma mai girma ɗakin Ka'aba ba kabarin wani mutum ba ba hubbaran wani mutum ba karka kuskura ka nemi kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba ta hanyar roƙonsa ko ta hanyar bauta masa ka ɗauki addu'arka da ibadarka ka miƙa ma Allah shi kaɗai karka nemi agajin kowa a lokacin da kake cikin matsatsi a bisa haƙƙin da ba mai iyawa in ba Allah ba karka yi ma kowa wannan in ba Allah ba ka tsaya a wajen Allah shi kaɗai a daidai wannan gabar akwai shubha da ake yada ma mutane cewa wai idan ka ce idan mutum ya shiga cikin matsi kada ya kira kowa in ba Allah ba to yanzu wai tambayar ita ce shin idan barayi suka shigo gidanka cikin dare za ka tsaya kiran Allah ne ko waya za ka ɗauka ka kira 'yan sanda wannan wata shubuha ce da 'yan bidiya suke yadawa a tunaninsu wannan wani hujja ne suka rike amma ba san cewa wannan kokarin sukar Allah bane da tuhumar Allah idan barayi suka shigo cikin gidanka sai ka daga waya ka kira 'yan sanda Allah kuma ya kaddara cewa waɗannan barayin za su kashe ka za ka mutu 'yan sanda in sun zo me za su maka me za su maka idan baka kira 'yan sanda ba Allah ya kaddara ba abin da za su maka ba abin da za su ɗauka me suka yi tasi Allah ya riga ya rubuta za ka mutu a hannunsu to in 'yan sanda sun zo mai nasu maka to yanzu in kai mai hankali ne wa za ka fara kira Allah ko 'yan sanda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za ka fara cewa ko waya za ka fara lalumuwa bari ka kira 'yan sanda wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi idan Allah ya nufaci wani mummunan abu ya same ka ba wanda ya tare ba wanda ya tare idan Allah ya rubuta barayi ne za su shigo gidanka su kashe ka na rantse da Allah idan barikin yan sanda na jiha na gidanka wallahi sai sun zo sun kashe ka in barikin yan sanda na jiha yana gidanka wallahi sai sun kashe ka saboda me saboda basu isa su tare maka abinda Allah ya riga ya rubuta ba ba wanda ya isa basu isa ba saboda ka idan ka shiga cikin masifa ba a kiran kowa in ba Allah ba ka fara kiran Allah idan ka kira Allah Allah ya sa kan nutsu to nan kuma sai ka yi riko da sababi riko da sababi addini ne amma Allah ake fara kira kafin riko da sababi Allah ake fara kira kafin sababi wai a ce wai yanzu idan matanka tana naƙuda cikin dare za ka tsaya kiran Allah Allah ne ko za ka kira likita ne nawa ne mata masu naƙuda da suka mutu hannun likitoci guda nawa Allah ya rubuta musu ajalinsu za a samu babban likita asibitin shine a tsaye a kanta amma haka za ta mutu yana ji yana kallo haka za ta mutu wata ta haifi ɗan ɗan ya rayu ta ta mutu wata kuma da ita da ɗan su mutu wata Allah ya kaddara da ita da ɗan duka su rayu wata ta haihu ɗan ya mutu ita ta rayu duka kaddaran Allah ne abinda Allah ya riga ya kaddara ba wanda ya isa tare shi babu wanda ya isa tare shi to yanzu idan ka ɗauki matarka ka kai ta wajen likitoci tana naƙuda idan ka fito waje kana kai komo cewa kake likita ya sa a sauka lafiya ko Allah ya sa a sauka lafiya ashe kenan ishara ce zuwa ga cewa ga ta a hannun likitocin amma ka sani cewa likitoci iya abin da suke yi shine sababi amma tana hannun Allah saboda haka ba likitoci kake roko ba Allah kake roko Allah kake roko amma saboda toshewan basira wai mutum ya tsaya yana cewa wai to an ce a roki Allah shi kadai to in ka shiga damuwa ko barayi suka shigo ko matanka tana nakuda wai wai wai zaka kira zaka kira Allah ne ko zaka nemo likita ne likitoci ne su suka mutu in likita na maganin mutuwa ya kamata a samu likita ya mutu ya dace ai bai kamata a samu likita ya mutu ba inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a makruhin ata mali tabibi yamutu bid-da'i alladhi qad kana yubri mithluhu fi ma madha matal mudawa matal mudawa wal mudawi walladhi jalaba ad-dawa'a wa man ba'ahu wa man ishtara likita duk kwarewansa a likitanci baya iya maganin mutuwa in ta zo idan da gaske likita ya isa likita me yasa yake ba mu wani magani akan wata cuta ya warke shi kuma ya mutu da wannan cutar dan me yasa to ashe in likita na iya mutuwa da cuta ashe bai kamata ka yi tsammanin kuma likita zai hana wani mutuwa ba bai kamata ba idan yan sanda ne kake tunani kai barayi sun shigo gida zaka kira yan sanda a kasan nan dai a wannan gwamnatin bai bi shekara ɗaya ba aka gaya mana a wajen taro an je taro an sace motar ministan tsaro ministan tsaron gaba ɗaya ƙarshen tsaron ƙasan an sace motarsa to shi yanzu zai kira 'yan sanda wa zai kira shi yanzu shi kan shi ministan tsaron gaba ɗaya an sace motarsa wancan kuma shi ma ministan tsaro an sace wayansa to shi ma yanzu 'yan sanda zai kira duk wani abu na tsaro ba ba tana karkashinsa ba ne da 'yan sandan da sojojin da na ruwa da na ƙasa da na duka suna karkashinsa amma kuma a hakan ya da mota wajen taro kuma aka sace ashe ya nuna kenan ashe in ma ka kira 'yan sanda aikin banza ne sai abin da Allah ya ga dama zai faru illa iyaka Allah ya hore mu da kai riko da sababi saboda ka jahilci ne da toshewan basira mutum ya tsaya yana cewa wai in an ce a kira Allah wai in barayi sun shigo maka wala ka kira Allah ko 'yan sanda wannan cikakken adireshi ne yake baka na cewa shi jahili ne lamba daya bai san Allah ba Allah ya samu dace Allah kyauta saboda haka a jama'a addu'a ba a roƙon kowa in ba Allah ba ba a neman agajin kowa a cikin matsatsi in ba Allah ba ba a roƙon kowa yayewan damuwa a cikin matsatsi in ba Allah ba ba a roƙon kowa ceto ka ce wai ka tsaya wani zai cece ka ranar tashin alkiyama a wajen Allah ake roƙo kullillahi shafa'atu jami'a Allah ya ce ka ce mallakan ceto na Allah ne shi kaɗai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto dan tashin kiyama amma ba a daga hannu a ce ya Muhammadu ka cece ni ya Rasulullahi ka cece ni ba a roƙon manzon Allah wannan saboda shi kanshi manzon Allah in an je lahira sai an bashi izini kafin yayi ceton izini za a bashi a ce yayi ceton a kuma nuna mishi waɗanda zai ceta shi yasa manzon Allah sai nuna maka ga hanyar da zaka bi ka kama aiki dan Allah ya sanya ka cikin waɗanda zai cece su ka rike tauhidi in an kira sallah ka bi kiran sallah in an idar ka yi mishi salati ka yi mishi addu'a ka roƙa mishi wasila ka roƙa mishi wato salati da aminci a wajen Allah idan ka yi haka manzan Allah ya ce in an je lahira ne kuma zan cece ka ashe sai ka yi aiki ba tsayawa ake ka ce manzan Allah ka cece ni bala aiki ake riƙewa ka yi aiki idan ka yi aiki to Allah sai ya sanya ka cikin waɗanda manzan Allah zai cece su saboda haka in ka riƙe wani koma bayan Allah ka ce wai in an je lahira wai zai cece ka wai ya san yadda zai yi da kai in an je lahira to baka san waye Allah ba amma duk wanda ya san Allah na farko kai in ka san waye Allah ka san meye a lahira ba za ka yi jafa'in cewa wai an je lahira a riko wuyanka ba ba za ka yi wannan jafa'in ba ba za ka yi wannan jafa'in ba ballantana kuma kai da kafi kowa dolen cewa ka tsaya kuma ga wannan waya ce maka an je lahira wai ka tsakamo wuyansa shine zai je ya wucar da kai kaga wannan rashin hankali ne a lahira fa manzannin Allah ulul azmi minar rusuli duk in an je wajen su kowa cewa yake kai ina yau tafi karfi na nafsi nafsi kowa cewa yake ta kanshi ta kaina nake yi annabi ibrahim abin da zai ce kenan haka annabi musa haka annabi nuhu haka annabi isa duka waɗannan ulul azmi minar rusulin kowa cewa yake nafsi nafsi nafsi nafsi to kai kuma kawai da yake kafi kowa shashanci kawai sai ka zo na ka miƙe wuya ka miƙe kafanka cewa kai ga wani nan ka kama shi in an je lahira wai ya san yadda zai da kai in an je lahira shi wai ya san inda zai da kai da mai cewa zai zo da babban riga da mai cewa ga wani salati nan in ka yi shi in baka shiga aljanna baka ci kuma wuyansa da mai cewa an kai wannan salatin sai kana hadawa da wasu zunubi zunubi saboda kan ladan yayi wa Allah ya rasa inda zai saka cikin gidan aljanna kuma duk kai ka rike wannan a matsayin hanyar samun aljanna Allah ya kyauta in za ka rike sallah da salati da istighfari da sadaka da azumi da ayyukan alheri ka kama dahir ya fi maka alheri Allah ya samu wani lafiya ya ku yan uwa musulmai neman agaji da neman ɗauki da neman tsari da neman arziki da yayewan damuwa da neman taimako da neman waraka a cikin lokacin cututtuka da neman ceto da gushewar matsaloli da biyan bukatu da yayewan damuwa wannan addu'a ce addu'a kuma ibada ce ibada kuma haƙƙin Allah ne shi kaɗai ba a karkatar da shi zuwa ga wani Allah in ba Allah shi kaɗai ba wannan shine abin da Allah ya zartar ya hukunta a cikin alkur'ani Allah yake cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ubangijinka yayi hukunci cewa kar ku bauta ma kowa in ba Allah ba sannan yake faɗi a suratu Yusuf yace inil hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iya hukunci gaba ɗaya na addini da rayuwa yana mallakan Allah ne daka Allah yayi muku umarni kar ku bauta ma kowa in ba shi ba zalika dinul qayyim wannan shine tsayayyen addini ya ku bayin Allah hakika duk wanda ya karkatar da dukkanin ibadunsa gaba ɗaya ma Allah shi kadai to wannan shine mai kadaita Allah da bauta kuma zai zama cikin masu tauhidi waɗanda za su dawwama a cikin gidan aljanna har abada ranar tashin alkiyama Allah ka samu a cikin su ya ku bayin Allah ku sani cewa shirka ita ce mafi girman haramun da Allah ya haramta ma bayinsa ita ce mafi girman zunubin da mutum zai aikata tsakanin shi da Allah ita ce mafi girman mummunan aiki mafi munin aikin da mutum zai aikata ita ce mafi girman kuskure da ganganci da mutum zai yi ma kansa duk wanda ya afka cikin shirka ya mutu bai tuba ba to ya mutu mushriki ya mutu kafiri kuma zai zama cikin yan wutar da su dawoma a cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki yana cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar Allah ya ce lallai duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka bai tuba ba to ya sani faufau hau Allah ya haramta masa shiga aljanna ku gane maganar ba wai ba zai shiga aljanna ba an wuce hakan a'a haramun ne ma ya shiga aljanna an haramta mai shiga aljanna kaga an wuce maganar ba zai shiga aljanna ba haddin ya wuce wannan matakin an kai matakin cewa in dai ka mutu kana shirka to kai shiga aljanna akan kama haramun ne haram ne a ganka cikin gidan aljanna ina ne makoma Allah ya ce wa ma'awahun nan makomansa ita ce wuta in Allah ya ce an haramta ma mutum shiga aljanna a lahira to kowa dama ya san gida biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir in dai wani bai aljanna to yana wuta to amma saboda Allah ya ƙara tabbatar maka a bayyana maka kar a barka a duhu ka tsaya lalimin to ina ne makoman mushriki bayan an haramta masa aljanna sai ya ce wa ma'awahun nar makomansa wuta dan a fito maka da bayanin bololo ka gane Allah ya ce wa malil zalimin min ansar azzalimai masu hada Allah da wani ba su da wani mataimaki da zai taimake su jama'ar musulmi na daga cikin mafi girman mafi yawan nau'ukan shirka da ya yadu a yanzu tsakanin mutane da baya da yanzu shine karkatar da ibada ta addu'a ga mala'iku ko annabawa ko manzanni ko waliyai ko salihai ko wasu shekunnai wani zaka ga ya tsaya ka'in da na'in wai shi yana roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga damuwa sai ka je na ce ya rasulullahi ka fidda mu idan yana neman agaji ya rasulullahi ka agaje ni idan yana neman taimako ya rasulullahi ka taimake ni idan yana neman arziki ya rasulullahi ka bani ba mai bani in ba in ba kai ba yana cewa ya rasulullahi ka cece da ranar tashin alkiyama wannan shirka ce kuma manzon Allah bai koyar da haka ba abinda manzan Allah ya koyar shine in kun tashi roƙa ku roƙi Allah shi kaɗai sahabbai sukan shiga damuwa su zo su samu annabi sallallahu alaihi wasallama su ce ya rasulullahi muna cikin damuwa ka roƙa mana Allah inda manzan Allah ya koyar da su cewa shi abin roƙo ne in sun zo sai su ce ya rasulullahi ka yayi mana damuwan da muke ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsaye akan mimbari yana hudu ba wani mutum ya zo ya same shi ya ce ya rasulullahi ana cikin yunwa dabbobi suna mutuwa gonaki suna ta lalacewa ruwa ya dauke an shiga fari bai ce ya rasulullahi ka saukar mana da ruwa ba sai ce ya rasulullahi ka roƙa mana Allah ya saukar da ruwa ka roƙan mana Allah ya saukar da ruwa saboda haka manzo Allah sai ya daga hannu akan mimbari yace Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya maimaita sau uku Allah ka bamu ruwa Allah ka bamu ruwa Allah ka bamu ruwa sha sai ga ruwa ya sauka sai da aka yi sati guda ana ruwa wannan mutumin ya sake dawowa juma'a mai zuwa ya ce ya rasu da ruwa kuma ya yi yawa gidaje suna ta rushewa dabbobi suna ta mutuwa kayan gonan da suka tsiro kuma suna ta ƙara tafiya ruwa na tafiya da su ya rasu da ka roƙan mana Allah ya ɗauke ruwa manzo Allah sai ya ce ya Allahumma hawalaina sai ya kira Allah ya ce ya Allah ruwan nan a kai shi gefen gari a kai shi kan duwatsu a kai shi cikin jeji bai ce barin ɗauke ruwan da kaina ba sai roƙi Allah ya ce a karkatar da ruwan ya yi gefe a karkatar da ruwan ya yi gefe ya shiga cikin dajijjuka ya sauka kan duwatsu ya tafi inda gonaki suke nan cikin gari ya wadace mu kaga ashe kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai koyar da a roƙe shi ba manzo Allah bai koyar da in ka shiga damuwa ka daga hannu ka ce ya rasulullahi ba annabi bai koyar da haka ba abinda aka koyar da kai shine in ka shiga damuwa ka roki Allah illa iyaka abinda ake so shine kafin ka yi addu'an ka yi ma'addu'ar ka waiji da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fara da ita in ka gama ka rufe da ita to wannan yana daga darajar addu'an ka a wajen Allah amma ba manzon Allah ake roko ba ba manzon Allah ake roko ba to kaga kuma in an ce ma karka roki manzan Allah to sauran kuma ai ba sai na fassara muku wani kuma bayan manzan Allah ba in har an ce baka ba roƙon manzan Allah to ina ga mai roƙon Jailani ina ga mai roƙon Husaini ina ga mai roƙon Shehu Usman dan Fodiyo ina ga masu roƙon Tijjani da Inyasi ina ga masu roƙon wasu waɗanda ba manzannin Allah ba ba annabawan Allah ba su kuma ina matsayinsu ina ga masu roƙon wasu shehunnai ma'ina ga masu zuwa kabarin kaburburan shehunnai suna addu'a suna roƙon shehunnai wai su yaye musu damuwoyin da suke ciki ina suke su ina matsayinsu mutum ya je ya tsaya a gaban kabarin shehi wai yana addu'a yana roƙo wai cewa shehi muna cikin damuwa shehi mai yayi tsada shehi abinci yayi tsada shi ma shehi in yana rayuwa wallahi haka zai saya ba ko yau na rayuwa ba haka suke saya ba to ya lasi saboda kuma toshewan basira irin na mushiriki yanzu wasu shehunnansa suna raye ba sa iya maganin komai ga matsaloli nan suna ciki wani ma shekarun sun ja tafiya da kafansa baya iya yi bai iya magance ma kansa wannan cutan ba sai bayan ya mutu kuma sai je kabarinsa yana roƙon shi ya bashi lafiya in shi rashin lafiya ya same shi bayan kuma shi sheyin nashi cuta ce ta kashe shi saboda ka ashe in shi yana maganin rashin lafiya bai kamata ciwo ya kashe shi ba bai kamata ciwo ya kashe shi ba to yaushe wanda cuta ta kashe shi wani ma ya je neman lafiya a asibiti ya mutu ya yadda ba shi ke ba da lafiya ba ya tafi wajen likitoci ya tafi gun likitoci ya mutu a asibiti kuma kai ka je ka tsaya kabarin sai kana roƙon shi ya baka lafiya ya aka yi bai ba kanshi ba ya bari ya mutu saboda ka in ka alakanta zuciyarka da Allah wallahi zaka huta wallahi zaka huta amma in ka alakanta zuciyarka da wani Allah wahala zaka sha a banza da wofi wani zai ta wahalar da kai eh a banza da wofi ina ganin wani a Facebook yana mun comment cewa wai wannan yaron da alamun fushin shehun ne ya kusa ya kama shi eh abin sai ban da yace to ni shehunan da suke raye ma ba su bani tsoro ballantana wanda suka mutu shehunan da suke raye ma ba su ban tsoro ballantana wanda suka mutu fushin shehu na ya kusa kama ni to me bambancin wannan maganin da kafiran zamanin annabi hudu idan suka ce in kafiran zamanin annabi shaibu in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu suka ce daga ganin abubuwan da kake yi din nan to wasu allolinmu ne suka yi fushi da kai suka manna maka cuta saboda haka abinda mu muke faɗa musu shine irin maganan da shi annabi shu'aibu ya faɗa musu inni ushidullaha washhadu anni bari'un mimma tushrikun ina shaidar da Allah kuma ku zama shaida duk abin da kuke ma Allah tarayya da shi na barnanta da shi ba ni ba su min dunihi in dai kuma bayan Allah ne daka fakiduni jami'an thumma la tunzirun da ku da shehunnanku rayayyun da matattun duk ku haɗa kai a kaina kar ku daga mun kafa inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ba dabara ta bace ba wayo na bane na dogara ga Allah ne ubangiji na ubangijin ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha babu wata halitta face Allah shike rike da gashin goshinta saboda haka me abun tsoro akan wanda ya bari ya mutu amwatun ghairu ahya ya riga ya mutu ma to ina abun tsoro kuma ina abun tsoro akwai mafi girman bala'i da ɗan adam zai tara a rayuwarsa irin mutuwa ai duk wanda yake da ikon tare maka wani bala'i to ya hana ka mutuwa ya hana ka mutuwa to in dai har mutum shi ya bari ya mutu to ya kasa ya faɗi a jarabawa ya faɗi Allah ya kyauta saboda haka jama'a mu tsaya akan ta Allah subhanahu wata'ala da bauta mu tsaya mu bauta mu Allah shi kadai addu'ar mu na Allah ne shi kadai kar mu roki kowa in ba Allah ba ba wanda yake da wannan hakkin Allah madaukakin sarki yayi hani a cikin Qur'ani yayi tsawa ya tsawatar mu bayi cewa kar su yadda su karkatar da ibanan su ta addu'a zuwa ga wani Allah Allah ya ce wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada kar ku yadda ku kira wani tare da Allah kar ku yadda ku hada Allah da wani wajen bauta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mana bayani akan ukuban duk wanda ya mutu yana ma Allah tarayya da wani wajen addu'a yace man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala nara duk wanda ya mutu yana ma Allah tarayya yana hada Allah da wasu kishiyoyi yana kiran wani kishiya tare da Allah ba ma zai shiga wuta banji manzon Allah ya ma shiga wuta ya riga ya shiga wuta ya koyan wa musulmai akwai da yawa daga cikin waɗanda suke ikirarin cewa sun yi imani da Allah kuma sun yadda cewa Allah shine mahaliccinsu sun yadda cewa Allah shike azurta su shike da mallakan komai shike da iko akan jujjuya rayuwarsu gaba ɗaya ga abin da ya so shike kula da dukkan rayuka shike rayarwa shike kashewa amma duk da haka suna fadawa cikin shirka suna daukan haƙƙin Allah suna ba mu wasu waɗanda ba Allah ba kamar yadda Allah yake faɗi a suratu Yusuf yace wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun da yawa yawan su ba sa tsayawa akan zallan imani da Allah sai sun hada da shirka sai sun hada da wani wajen wani wanda ba Allah ba wannan gaskiya ne zaka samu mutum ya ce yayi imani da Allah amma duk da haka baya kadaita Allah da bauta zaka same shi wato baya cikin masu tauhidi sai dai ka same shi mushiriki ne daga cikin mushrikai saboda me saboda yayi ma Allah tarayya da halittunsa a wajen ibada ya dauki wani bangaren ibada da ake ma Allah ya ba ma wani wani ya bauta ma Annabi Isa wani ya bauta wa mahaifiyarsa na Maryama wani yana bautan mala'iku wani yana bautan annabawa wani yana bautan sahabbai wani yana bautan wasu waliyai wani yana bautan salihai wani yana bautan aljanu wani yana bautan gumaka wani yana bautan rana da wata da taurari ya ku musulmai wallahi duk wanda ya san shirka da hadarin shirka ya kuma san cewa shirka tana faruwa ne in mutum ya ɗauki wani ɓangare na ibadansa ya karkata ta zuwa ga wani Allah ko da mala'ika ne ko da manzo ne ko da annabi ne ko da waliyi ne ko da salihai ne ya fahimci haɗarin shirka ya kuma san cewa duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka Allah wallahi ya yi alkawarin ba zai yafe mishi ba zai kuma tabbata a wutan jahannama khalidi na fiha abada ya kuma ga yadda mutane da yawa suke faɗawa cikin shirka yadda shirka take ƙara ci gaba gwargwadon wucewan zamani gwargwadon garuruwa ya fahimci yadda manya da ƙananu da masu karatu wanda ke ikirarin sun san addini da jahilai wadda ba san komai ba da waɗanda ma sun kai matsayin farfesoshi wani ma yana ikirarin shi farfesa ne shi dokta ne amma duk da haka bakin mushiriki ne shi mutum in ya fahimci haka wallahi zai gane illan shirka shirka za ta ƙara bashi tsoro zai gane ashe ba abin da zai sa ka tsira daga fadawa cikin shirka in ba dace daga wajen Allah ba sai dace daga wajen Allah wani ya karanta Qur'ani a rayuwarsa bai san so ne yayin saukan Qur'ani ba amma mushriki ne shi wani ma da Qur'anin yake tsafi da Qur'anin yake tsafi da ayoyin Allah yake tsafi shi ke rubuta ayoyin Allah ya bayar a hada da jinin haila ya bayar a hada da mani ya bayar a hada da fitsari dan a yi tsafi da ayoyin Allah da ya haddace ayoyin da suke karanta innahu man yushrik billah ayan ita innahu man yushrik billah din ita yake rubutawa ya je bayar a sa a jinin haila dan ya samu kusanci zuwa ga aljanna ashe anan zaka gane wallahi tauhidi dace ne daga wajen Allah tauhidi dace ne daga wajen Allah da haka zaka kada tsoron shirka yaya ba za ka ji tsoron shirka ba in kana ikirarin kai mai tauhidi ne to ga jagoran masu tauhidi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ji tsoron kar ya fada cikin shirka da shi da mutanensa da danginsa yana addu'a wa junubni wa baniya anna abudal asnam annabi ibrahim addu'a yake yi yana allah ka tsare ni da ni da ƴaƴana kar mu bauta ma gumaka kar mu fada cikin shirka saboda ya allah da yawa daga cikin mutane sun halaka sun bata sanadiyan bautan gumaka saboda haka yana roƙon allah ashe mu ne ya fi cancanta mu roƙi allah bayan shi ma akwai jagoranmu shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa da yake yawan yana cewa allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam allah ina roƙonka ka tsare kada in fada in maka shirka ina sani annabi ne yake wannan addu'a dan ka gane shirka babban bala'i ne don ka gane tsira daga shirka babban dace ne sai an hada da addu'a amma basiranka da wayanka da iyawanka bai kai ba bai kai ba annabi yana addu'a wane ne zai ce maka annabi zai shirka Allah ma ya san annabi ba zai shirka ba annabi shi kanshi ya san shi ba zai shirka ba dan ma'asumi ne shi Allah ya tsare shi amma mu yake koya mu addu'a dan kar mu yi wasa saboda haka ya koyan uwa yana daga cikin mafi girman ni'iman da Allah ya yi ma bayi a duniya shine ya tseratar da kai ya kubutar da kai daga shirka ya sanya ka cikin masu ta Allah da bauta waɗanda ba sa bauta mu wani in ba Allah ba ubangijinsu wannan ni'ima ce mai girma ni'ima ce mai daraja wadda da yawa yawan mutane sun same ta amma wasu da yawa ba su same ta ba saboda haka ya ku yan uwa musulmai mu sani cewa tauhidi ka kadaita Allah da bauta shine tsiran bawa a duniya shine tsiran bawa a lahira falalolinsa suna da yawa Allah ya ambata mana a cikin Alkur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana da yawa cikin hadisansa ga kadan daga cikin su guda uku ko hudu mu takaita akan su abu na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa duk wanda ya mutu baya yi ma Allah shirka a cikin ibadansa wannan dan aljanna ne shi koda kuwa a ce yayi manya-manyan zunubai koda a ce ya saba ma Allah zunubai masu yawa Allah kuma a cikin Alkur'ani yana albishir ga dukkanin wanda ya mutu baya shirka Allah ya ce wallazi najtanabu taguta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra duk wanda suka nisanci dagutu ba su bauta ma dagutu suka koma zuwa ga bautan Allah shi kadai suka tsayi akan bautan Allah shi kadai lahumul bushra Allah ya ce albishirun su manzo Allah sai fassara mana menene albishir din nan sai ya ce annabi sai ya ce yanzu nan na gamu da mala'ika jibrilu yace da ni bashir ummataka annahu man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna kai ma al'ummanka albishir bishara daga Allah cewa duk wanda ya mutu baya ma Allah shirka ya shiga aljanna manzon Allah yace sai na tambaye shi nace ya jibril koda yayi sata koda yayi zina yace eh koda yayi sata koda yayi zina na sake tambayin sa koda yayi sata koda yayi zina yace eh koda yayi sata ko yayi zina nace kai ko ya sha giya zai shiga aljanna yana da tauhidi malaika jibril yace na'am wa in sharibal khamra koda ya sha giya zai shiga aljanna amma mai yuwa akwai wanda zai tafi da zunubin da zai fara bi ta wuta kafin ya je aljanna amma dai zai shiga aljanna da ƙarshe amma ba wai cewa zai shiga aljanna karon farko ba babu mamaki sai ya bi ta wuta tukunna idan saboda kal dan shaye-shaye ko barawo ko dan sara suka ya ce shi ma kuma gashi nan ya samu wajen makalewa eh babu mamaki sai ya biya ta wuta tukunna an dan gasa shi tukunna eh court of not marks ɗinsa bai kai ba sai ya bi school of remedial stories tukunna ya bi kafin a bashi direct entry saboda haka abin da ake so shine a nuna mana darajar tauhidi hadisin Abu Zar Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu baya shirka ma Allah zai shiga aljanna Abu Zar yace nace ya manzon Allah koda yayi zina koda yayi sata manzon Allah yace ko yayi zina ko yayi sata Abu Zar ya sake cewa wa in zana wa in saraka manzo Allah kace ko yayi zina ko yayi sata annabi yace wa in zana wa in saraka ko yayi zina ko yayi sata Abu Zar ya sake cewa wa in zana wa in saraka annabi ko yayi zina ko yayi sata annabi yace wa in zana wa in saraka ala ragmi an fi abi dharr annabi yace ko yayi zina ko yayi sata zai shiga aljanna Abu Zar kuma ko baka so sai ya shiga ko da Abu Zar baya so menene ishara ce izuwa ga cewa duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka to in ya shiga wuta ba zai fito ba amma in mutum ya mutu yana ma Allah tauhidi ya kadaita Allah da bauta to koda ya shiga wuta to albishirin shi zai fito ya shiga aljanna amma ai duk musulmin kirki fata yake ya zama cikin Allah ya sama'una hasisaha wanda ba ma zai ji duriyan wutan jahannama ba duk musulmin kirki abin da yake yake fata kenan saboda haka ya ku yan uwa abubuwan suna da yawa amma lokaci da ya kure ba zai ba mu dama mu tsaya mu fassara su baki ɗaya ba idan mun fahimci duk abin da muka ambata insha Allah ta'ala za mu gane muhimmancin tauhidi da kuma illan da shirka take da shi jama'a mu kula da tauhidin Allah mu kadai ta Allah da bauta mu bauta mu Allah shi kadai kar mu hada Allah da kowa wajen bauta idan Allah ya ganar da kai tauhidi kai godiya ma Allah idan Allah yana ga ganar da kai musulunci kai godiya ma Allah domin ni'ima ce babba saboda akwai waɗanda sun rayu da manzan Allah ɗin sallallahu alaihi salama sun zauna gari ɗaya da shi sun zauna tare da shi duk sanda suke son ganin shi za su gan shi da bakinsa ya buɗe bakinsa mai albarka ya ce da su Allah ɗaya ne ni manzan Allah ne suka kalle shi suka ce da shi ƙarya kake yi kai kuma sai gashi Allah ya kawo ga shekara dubu da ɗari hudu tsakaninka da manzan Allah amma in ana karanta tarihinsa ma tsigan jikinka har tashi yake saboda shauki saboda kauna saboda kana jin daɗi ka ji an ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abun yana faranta maka rai duk inda ka ji an ce muhammadun rasulullah sai ka tsaya ka saurara amma baka taba ganin shi ba bal ma shi tsakaninka da shi karni goma sha hudu da wani abu ashe ya kamata ka yi godiya ma Allah ashe ya kamata ka gode ma Allah domin idan jin wa'azi ne da iya jin wa'azi ai ba malamin da iya wa'azi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai kamata a samu wanda za su kadaita shi a gaban shi ba saboda ka dace ne daga wajen Allah Allah ne ya datar da kai saboda ka sai ka yi godiya ma Allah ka kuma tsayu akan tauhidi duk inda ka ji kuma ana wa'azi akan tauhidi jama'a kar ka dauka wai ce wasu ake yi a saukar da kai daga hanyar da kake kai a kai ka zuwa wani hanya la abin da ake so shine a tseratar da kai daga wahalar duniya da lahira ana so ka tsira ne daga wahalar duniya da lahira don wallahi in ka mutu kana ma Allah shirka wallahi wallahi in ka shiga wuta ba za ka fito ba kana shiga wuta wallahi ka shiga kenan ba ranar fitowa wannan shirkan kuma da kowaye karka hada Allah da kowaye da in Allah zai zo maganan karku kira wani kuma bayan Allah baya lissafa da wani da wani da wani kawai in yace maka falata da umma Allahi falata da umin dunillahi kawai in dai ba Allah bane shi to ya zama cikin min dunillah in dai ba Allah bane shi to min dunillahi ne shi kuma bayan Allah ne shi haka karka kira shi karka bauta mashi karka roƙe shi karka kira shi koma bayan Allah ka tsayu a wajen Allah shi kadai wannan shine tsiranka a duniya wannan shine tsiranka a lahira amma in ka tafi da wani abu koma bayan wannan wallahi ba wanda yake tsirar da kai ba wanda yake tsiratar da kai musamman ina ƙara maimaita mana mu rike bambanci tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah mu gane bambancin da yawan mutane an jahiltar da tunaninsu an wautar da tunaninsu cewa wai Allah da annabi abu ɗaya ne da yawan mutane suna ɗauka ma in ka ce a raba haƙƙin Allah da haƙƙin annabi wai nan baka son manzan Allah suna ɗaukan wai son manzan Allah shine ka roƙi manzan Allah ka bauta wa manzan Allah ka ce komai naka dan manzan Allah suna ɗauka wannan shine son manzan Allah bayan ko wannan kin manzan Allah ne da kauce mu koyarwar manzan Allah manzan Allah ya shekara goma sha uku yana koyar da tauhidi akan shi aka fasa masa kai aka karya mai haƙuri aka masa jina-jina akan wannan amma kuma kai ka zo kana ƙoƙarin warware abinda manzan Allah ya sha wannan wahalan akai kuma ka ce kai masoyin manzan Allah ne kai ne kiran manzan Allah kai ne bautan shehunai kai ne bautan waliyai kuma har yanzu kai ne shugaban masoya manzan Allah ta ina hankali zai ɗauki wannan kai baka tausayin manzan Allah ne baka ganin irin wahalar da ya sha baka karanta tarihi bane kamata yanzu ka tsayu akan abin da manzan Allah ya tsayu akai ba ka koma da baya ba kuma ka ce kai masoyin manzan Allah ne saboda haka mu rike tauhidin nan mu kadaita Allah da bauta Allah ya sa mu dace Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi Allah ka tsare mu daga shirka Allah ka yayi mana damuwoyin mu duniya da lahira Allah muna roƙonka ka tashe mu cikin tawagan masu tauhidi wannan tauhidin da muke kai da tsayuwan da muke yi akan bautan Allah wannan ita ce aƙidar mu kuma ita ce abin da muke rayuwa akai duk inda muka samu kanmu akan ta muke rayuwa a masallatanmu haka muke a makarantunmu haka muke a makarantunmu na boko da na islamiyya da na hadda da na yara da na matan aure da na 'yan mata da na samari da na magidanta da ko ina sunan masu tauhidi ba mu bautan kowa in ba Allah ba wannan kuma shine abin da muke so Allah ya rayar da mu akai ya kashe mu akai Allah ka ɗauki rayuwarmu akan wannan hanya ka dawwamar da mu akan tauhidi ka tsare mu daga bautan wani wanda ba kai ba ka yaye mana damuwoyin da muke ciki ƴan uwanmu da suke fadawa cikin waɗannan shirkan Allah bakin su muke yi ba ba zagin su muke ba ba sukan su muke yi ba mu ma ba iyawan mu bane kai ka shiryar da mu Allah ka shiryar da su Allah ka kintsa su inda muke kan kuskure da bata ba mu gane ba Allah ka nuna mana inda muke kan bid'a da shirka ba mu gane ba Allah ka nuna mana inda muke da gaskiya Allah ka dawwamar da mu inda ba muke da gaskiya ba Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka yi mana albarka Allah ka shiri shugabannin al'ummar mu Allah ka shiri samarin al'ummar mu Allah ka ba su jari mai albarka Allah ka ba su sana'a mai albarka Allah ka tsare su daga dukkanin miyagun ɗabi'u da miyagun ayyuka Allah ka yaye musu shaye-shaye Allah ka yaye musu sara suka Allah ka shiri barayin cikin su masu miyagun ɗabi'u da miyagun halaye Allah ka shirya mana su Allah ka shirya su Allah ka kinsa su Allah ka shirya mana matan al'ummanmu ka shirya mana 'yan matan al'ummanmu ka tsare su daga zamiya ka tsare su daga sharrin shaidan ka tsare su daga fituntunun duniya ka yaye musu kwaɗayi da son duniya Allah maɗaukakin sarki ka ba su mazaje na gari masu albarka ka tsare su daga zamiyan duniya ka tsare su daga halaka ka tsare mu da su baki ɗaya dattawan al'ummanmu Allah ka yi musu albarka Allah ka sa su gama da duniya lafiya Allah ka sa albarka a cikin rayuwarsu in tamu ta zo Allah ka sa mu gama da imani Allah ka sa mu cika da imani ɗan uwanmu da iyaye da ƴan uwa da suka gabace mu Allah ka musu rahama Allah ka gafarta musu bukatunmu da muke da shi ya Allah kowa a cikin mu yana da bukata a wajenka ba wanda ke gane yaran kurma in ba kai ba ya ubangiji a wajen bukatunmu mu kurabe ne kowa baya ji sai kai kadai Allah muna roƙonka muna roƙonka ya ubangiji ka yayi mana damuwoyinmu ka yayi mana fitintuninmu matsalolinmu ka yayi mana wannan ƙasar tamu Allah ka ƙara mata albarka Allah ka tsare mana ita da tsarewanka Allah ka kare mana ita da kariyanka Allah ka tsare mana shugabannin cikinta ka tsare mana jami'an tsaronmu ka tsare mana jagororinmu gwamnoninmu ka tsare mana su kai musu albarka makarantunmu ka kara musu albarka asibitocinmu Allah ka kara musu albarka matsalolin da muke fama da su a cikin ƙasarmu ya ubangiji ba za mu iya ba kowa ya kasa kowa ya gaza kai kadai ne mu iyawa Allah ka iya mana Allah ka iya mana Allah ka iya mana rashin tsaro da muke fama da su a wasu bangarori na ƙasarmu Allah ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana agaji bayinka suna can suna hannun yan kidnapping masu garkuwa da mutane an kama su Allah muna roƙonka Allah ka kawo musu mafita Allah ka kawo musu mafita masu wayannan ɗabi'a Allah ka shirya su masu taimakon su Allah ka shirya su in ba masu shirwa bane Allah ka fi mu sani yadda zaka yi maganin su Allah ka magance mana su Allah ka yi mana maganin su Allah ka sa mu gama da duniya lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله